الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافئا في خلقه أجمعين وفضله بالحمد على سائر الأمم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته إبرة للمؤتبرين واصطفى إجرته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين رضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإترته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الحالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa jama'ar musulmi musamman ku da Allah ya kaddara muke haɗe da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta asabat la'asariya ta goma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau la'asariya ta sulusin watan ramadan ke in aka raba watan kashi uku mun ci kashi ɗaya abin da yake gaba kashi biyu ko muna da hatsi da nasibi ciki wallahu alam ko ba ma da hatsi da nasibi ciki wallahu alam ko numfashin mu zai isa ko ba zai isa ba yau dai mun ci sulusi Allah ta mun dace la'asariya ta goma ga watan karan musulunci watan ramadana kenan hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtanmu wadda ba sa tare da mu nan kai tsaye amma sautin da muke yana isa gare su da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku ta kafafen nan guda uku brc su goma safiya zuwa sha ɗaya da rediyon tarayya gulob fm bauchi bakwai da rabi zuwa karfe takwas na maraice da kuma kafan yanan gizo duka ina haɗa mu kowa da sunansa da darajojin da Allah ya kowa ina haɗa mu cikin gaisuwar shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya Allah ya ba mu aron dama da zarafi mun fassara aya ta ɗari biyu da sittin da uku Allahu akbar a wannan sura ta biyu surar baqara Allah Ubangiji ya sa mun dace yanzu kuma za mu mai karanta mana karatu Malam Abubakar Muhammad Lami zai karanta mana aya ta ɗari biyu da sittin da hudu duk wa haulihi bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji matsajin kowa da komai ya buɗe wannan ayar da abin da ya so ya buɗe shi ne faɗinsa kira ta musamman da ya yi wa al'umma ita ma ta musamman mai taken al'ummar da ta yi imani kuma Allah ya gaskata ta yi imani shi yasa ma sai ya wasafa ta da imani saboda duk wanda yake kayi imani in Allah da manzo ba su gaskata imanin ba babu mai ce maka kayi imani sai dai a gaya maka ka koma kai imani haka ne ko ubangiji anan ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ni kuma mahalicinku na aminta na gaskata kun yi imani ko wannan ce kadai daida sahabban ma'aiki suka samu tutar su ta wuce tutan kowa haka ne kun yi imani Allah ya kira su ya ce ya ku wanda na ce ya kun yi imani ba shaida ba ba gaskata ya karbi imanin ba ai haka yi mutu haka ne yanzu wa zai ma shaida ga imani kai sai kame kame Allah ne ya shaida su kun yi imani to kuma sannan ka zo ka alƙalantar da kanka wai za ka yi sikirinin din wasu da ka ajiye su a gefe yan kuta ne la aula wala quwwata wannan kutse bala'i ne Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya kira masu imani Allah sa muna cikin mu ma yace la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ashe abu biyu karatu mu ne jiya mu an ba kuma ta ba wannan abu biyun ne Ubangiji Allah ya kashe ni suna ɓata ladan sadaka. Yau kuma sai ya kira masu imani tun da ya yi maganar cewa da mannu da aza ko da mannu da izaya suna cinye lada to sai ce masu imani la tubtilu sadaqatikum kar ku yadda ku ɓata sadakokinku a ce sadaka tana ɓaci yadda sallah take ɓaci yadda haji ke ɓaci, yadda azumi ke ɓaci, yadda aure ke ɓaci, yadda sayarwa ke ɓaci, a ke sadaka tana ɓaci. Abu biyu su ne cutan ajalin da in sun kama sadaka to kwanan sadakan ka ya ƙare. Ba za a samu abin da ake so a samu ba. Shi ne na farko ya ce bilmani ban da koli. kan ku yi ma mutum sadaka ko na kuɗi ko na tufafi ko na abinci ko na matsuguni kowace irin abu ne da kuka yi wanda kuke sa Allah Ubangiji ya zai ba ku lada to da kummar gori shi wannan fakirin ko miskinin ku shi kenan kuma wato sadaka ya ɓaci. Wal'aza haka kuma izaya, izaya gori shi abin da ka gaya mutum kai da shi ka goranta masa kai mai ban maka ba a garin sadakin auren ka na farko ma ni na biya maka takin da ka zanna ka shekara watan ka tsaye ni na baka wannan kai da shi shi ne mannu izaya kuma wanda ya tsallaci al'aza baya nan sai ka dinga cewa ne yanzu zai bullo kulo taguwan jikin sannan ni na tinka ha juma'a bayan juma'a idi bayan idi kaga wannan shi na cutuwa saboda goma ya kullo ba a ganin sama cikakken mutum kuma wannan mutumin kuna kallon sa dai kullo yanzu ji an yi fasiri da kayansa bai da kuɗin haya ni na biya mar kaga kai ba ka wajen kana wucewa ana ganin ka fanko a ce ma kai kallon ne alamai kaga wani izaya kenan ba a kan idonka ba a dube ka amma gori ita ce mannu to duka wannan abu biyu da al-mannu da al-izaya duka ko da mannu da al-azza duka suna rusa lada na sadaka sanar da dola duk kilo sadaka cikin bishima kenan ko idan mutum ya yi sadakan ya yi gorin ko ya yi cutarwan menene matafiyan malamai akan wannan sadakar bi ma'ana me da me suka tattauna firkan farko suka ce idan musulmi ya sadaka don Allah da kuɗinsa da ya samu tsakaninsa da Allah sai ya tsora mannu da aza ko ya tsora aza kadai ba mannu ko ya tsora mannu kadai ba aza ko ya gama su duka suka ce fala ajara lahu farko asarar shi ne kategorin farko na malaman suna suka ce wannan mai sadakan baya da bayi da ba zai samu lada a wajen ubangiji kuma ba kaɗai wannan ba suka ce wa alaihi wai kuma yanzu suko ya biyo shi akwai laifi a kansa me ya jawo laifi ana kare mutuncin fakirin da ya mara gorin ya samu laifi ne fi ma manna alal fakiri cikin wannan gori da yayi ma wannan matalauci har ya ɓata masa rai to Allah yana kishin modaci ya yi gori ya shigar da takaici a zuciyar miskini to da wannan kuma Allah zai saka miskinin ran laira kaga asara goma da ishirin an rasa ajaru kuma ga wuzin haka ne na to kakin farko na malamai suka tsaya a nan kashi na biyu suka ce a'a zahaba ajaruhu ladanka ne kawai ya tafi fala ajara lahu kenan bai samun lada gun ubangiji wala wizira alaihi kuma babu babu ne shi a kansa duk da yayi ma wannan fakiri gori to ya dai rasa lada amma bila wizir kaga sun saba da na farko na farko fala ajara lahu wa alayhi wizrun amma kategori na biyu babu lada babu lada kuma babu laifi sai kashin malamai na uku suka ce idza fa'ala zalim falahu ajru sadaqa walakin zahabat muda'afuhu wa alayhi alwizru bil majlis wannan kategori na uku suka ce idza fa'ala zalika in mutum ya bi bayan sadakarsa da gori ko da aza falahu ajru sadaka sadakarsa ladan tananan walakin kawai abinda gorin nan zai sarayar mar zahabat mudafatu wancan asaf din da Allah ke zai ninka to ba za a ninka ba iya zubin iya kwasansa gori ya cinye masa abin da ake ce ma al-mudha'afa ba zai samu ninkin ba shikenan in ɗari ya bayar ladan ɗari in hamsin ya bayar ladan hamsin in dubu ladan dubu dama ai ka san shi ninkawan falala ce daga Allah to da an ci mutuncin musulmi fakiri to Allah ba zai ƙara ba suka kuma ce wa alaihi al-wizr bil manni suka ce kuma na nan sai an ka kwari a gaban ubangiji inda ya yi goyi ya bakanta ran miskini Allahu akbar Allahu akbar me so ya ga wannan ƙarin bayani ya zo cikin al-baharul muhir tafsirin daga wutaccen bijimin malamin fasarar nan al-imam Muhammad Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Ibba bin Hayyan afwan wa ma'adratan bin Hayyan al-Ghirnafi kana magana abu hayyana al-tulus abu hayyana hijira shekara ɗari bakwai da arba'in da biyar ya bar duniya ka ɗauki mujalladin farko na al-baharul muhit shafi na ɗari uku da takwas in ba ka da wannan ɗauki hashiyatul jamali ala sharri jalalaini mujalladin farko shafi na ɗari biyu da goma sha tara a nan ba bayanin kaɗai da ya gabata nan ne wannan mala'ikun da su baka ba da su bakuntar maka da hatsarin da yake jikin manno da aza me ya faɗa yake wani ta'azimi qabalin lalli saboda inda Allah yake magori da kuma girman muninsa a adallahu zalikal kalama Allah sai da ya maimaita wannan kalma fa akana ala tarihi awwalan sai ya yabo akan wanda ya bar mannu da aza Allah sai ya mar yabo Allahu akbar wa faddala al-man'a ala ala aqiyati yatba'uha al-mannu sai ubangiji Allah ya fifita yayi hani akan sautan da duk sadakan da duk aka yi kar a ji bayanta da mannu wa sarraha bin nahyi anha kuma ya fito karara yake ya hana shi ubangiji wa hasa sadaqata bin nahyi ko wa hasa sadaqata bin nahyi kuma bayan ya hana sai sake faɗaitar da a yi sadakan amma a kauce ma mannu. Allahu Akbar. Manya-manyan magabatan nan musamman al'imamul jalil wanda ake ce ma'alimul basara Muhammadu bin Sirina kana magana Abu Bakar lil Ansari Ibn Sirina da shi hijira shekara ɗari da goma ya bar duniya daga cikin malamansa Muhammad ɗan Sirina ya yi karatu wajen sayyidi Abdurrahman ɗan Safar wato Abu Hurairah da Sauti radiyallahu anhu sannan Muhammad bin Sirin ya yi karatu wajen babban malamin nan cikin sahabbai sayyidi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma sannan ya yi karatu a wajen mai gidansa Anas ɗan Malik radiyallahu anhu shi wannan Muhammad ɗan Sirina daula ta kawo shi zai wuce sai ya ji rajulan ya kulu da rajulan sai ji wani mutum ya yi tsaye yana goranta ma wani mutum na ce masa fa'altu ilaika wa fa'altu ilaika na ta jerawa ai don yau ban masa ba sai ba ai dole ka gode mu na maka kaza na yi maka hidima kan kaza to she Muhammad dan Sirin sai da yake cewa uskut kai shiru ya tsawa ma mai yin gori uskut shiru fala khaira fi ma'rufi idza uhtiya barkaji dukkan ma'arufin aiki ina kayan ana kididdige kididdige to ubangiji bai karba ba a samun lagari kuma kenan aka wayi gari ne ne ne Muhammad dan Sirin na malami ya yi aikin malanta ya gaya wa mai gorin nan matuƙan ya tsaya na lissafi ɗan kaza ga watan kaza ai na tsaya ma kaza ɗan kaza ga watan kaza ni na ma kaza ba dan ni ba da baka samu kaza ba yake usbut tun wala khaira fil ma'ruf idza ubi kul ya kana son aikin mai kyau zama ka to banda wannan idan kike da shi Allah baya Shugaban halitta kuma yana faɗa cewa iyakun wal imtinana bil ma'ruf fa innahu yubtilu shukra wa yamhaqu al ajra manzo ya gaya masahabbai yace iyakum wal imtinana na muku kake banda gori wanda kuka taimaki banda gori wanda kuka bai sadaka fa innahu ku sani gori yubtilu shukura yana ɓata godiyan da Allah zai yi maka don ka taimaki gajiyayye sai ya ɓaci wa yamhaqul ajra kuma sai ya shafe lada shikenan babu lada kuma kaga ai sadaka ba ta yi ba haka ne ita haka ne to yanzu kenan anan Allah ce kallafi yunfiqu malahu kaka zama kaman mutumin nan wanda yake daukan kudin sa ya bayar inda duk ake neman kuɗi zai bayar kaɗan ake nema zai bayar da yawa ake nema zai bayar amma ri'a annas shi ba maganan in ya koma ga ubangiji Allah Allah ya ba shi lada kuma ya ribanya maza me mutane za su faɗa shi baya gajiya ba da kuɗi amma su rabu da Allah kuma aniya aniya niyyarsa yabon mutane yanta ziru muhammadu kan nasu abin da ke jafi ne mutane su dinga ce ka hali aiwa da sai dai ne duniyar gudumawa ba kun manta ba rama da muke neman ka za a iya bayar amma da muka je mar godiya yake mun makara ya sai yau muka zo godiya ka gani ya ta fito yau kai ta me ne godiya ne kan godiya kuma ni da na san wanda na yi kamuwa mu waye bayar ne Allah ya bayar amma ke ya kuma he yau na ya kuji da ku ban ji daɗi ba an na koka wa iyali na a yau abu ba lallabi da ki kuma lahu a annati Allah na kashe shi ma Allah na amalin Allah ta muna ciki kada mu ɓata sadakan mu da gori da cutarwa balle mu yi asara ran lahira mu tashi ba lada kamar wa kallazi yunfiqu malahu a annabi mu ma mu tashi hannu kan madaran a lahira kamar da me ke da dukiyar nan nasa dan jama'a su gani da yake shi ma zai tashi ba komai to kada mu aka hanya asarar sai shafe mu Allah ya sauwaje kenan wala yuminu billahi a lokacin da yake bada wannan sadaka shi ba imanin sa da Allah yasa yake ba da wannan sadakan ba a a a a wal yawmil akhir ba imanin sa ne samu tsira ranar gajin kiyama a baki bane ba wa masaluhu Allah ce in ga wanda yake ba da sadaka dan a yaba mar a ce mar mutum ne karimi mutum ne kasiru a faɗi mutum ne ke kawai da cikin masu miƙawa sakara na yamma in dai wannan yake jira fa masaluhu ka masali safwani Allah ubangiji gwani ya gane wani abun ba zai gano mana ba sai da misali fa masaluhu misalin mai ba da sadaka ko min yawan sadakan ya zo ya gori fa masaluhu misalin mai ba da sadaka domin riya a yaba mar da yake ce kama sani tafuwa ne kamar misalin dutse ne sa'a mai santi mai santi alaihi turabuni bayan santsin da fa an girbi kuma an zo an sa lallausan garin kasa lallausa ainu an barbada an barbada yanzu kenan zafa ga lallausan garin kasa ana cin haka fa asabahu wabilun sai wani kogi ya balle wabilu kenan ruwan da ya wuce ta yi wabilu kenan sai ga kawai bai tsaya ko ina ba sai kan wannan dutse wanda dama sumul-sumul yake sannan kuma alaihi turabun ga lallaukan garin kasa a kai ruwan nan na zuwa fatarakahu sanda da ya fita kan dutsen kawai sai ya bar dutsen kawai tattas ɗanɗanɗan babu ko alamun kura a ciki. Kaga da an zuba, ido ya gani, yanzu ba ga misali karara. Inda za ka samu wani abu na garin ƙasa lallauta a kan dutse mai santsi yayin da kuma ruwan teku ga ruwan sama ga teku ta fashe ya bi ta kan wannan fa'an kuma ka zo ka ibi garin ƙasa? To in ko babu garin ƙasa to me mannu da aza a bayan sadakarsa bayan da su. Haka jama'a sai mu kiyaye aiki daban dacewa aiki ya karɓi daban. Shi kuma Allah sharaɗinsa aiki zai karɓi. Ko min kyan aikin ko min tsarkin kuɗin amma Allah sai ya yi lissafi dan ni aka yi tunda shi baya bukatar jingine shi ko da shi idan aka yi sadaka mai niyya da yawa an yi sadaka mutane su yi yabo su yi yabo su yi yabo kuma a lahira a samu lada Allah ta na barka da muhammadatan nafi ita ce kawai za a yabe ka da wannan ai wannan shi muke ma in ji Allah ya kuma zagowa mu saka masa alheri yawa ko kai sakayyarka ka ji zaɓi jama'a sun hanki inda kaza gaba amma in dan Allah aka yi man tashi kiyama mun karanta hadisi ya ce mu da ku hatta fili misali mai sadaka baya babbaka da zafin rana ya ci gajiyar na cikin inuwar sadaka aka je mu karanta ko Allah sa mu gaji la yakdiruna ala shay'in ko ruwa ya zo ya wanke ba'a ya tafi da garin ƙasa lallauta sai ya bar mutanen la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon komai abu da suka tara nan akan wannan ba'a na garin ƙasa lallauta za su yi masu su yi amfani su ko sayar in samu ruwa ya wanke ba su da iko akan su samu komin kankan kankan kankan da abin da yake kan ba ba ka ma ma sadaka da riye da mannu la yasduruna ala shay'in mimma kasabu a filin kiyama a gindin mizani ba sa da ikon cin gajiyan komin kankan da abin da suka ciyar da sadaka a gidan duniya wallahu ubangiji makakin kowa da komai la ya hadil kauman kefirina duk wadda halinsa halin kafirai aikinsa irin aikin kafirai furucinsa furucin kafirai Allah ta ce mu man lissafi sunan sa daji mu kuma ba za mu yi a lahira mu ci yadda ke ji aljanna ba a nan ne ake samun aljanna kuma a nan ya yi barin aljannansa da ka a lahira wallahu la ya hadil kauman kafirin dukkan yadda bawa ya yi in bai samu shaidan imani da musulunci daga ubangiji ba to fa ba a samu shaida ba jama'a shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yace in kiyama ta tashi ubangiji Allah zai fara hisabi to sai ya fara hisabi akan tsantsan niyya ba aiki ba in ce ranar biya ne rannan ne yau mulkisa'i ba, to Allah sai ya fara gwada shi fa da niyya kaɗai zai ya sashi ba da tulin aiki ba, ba da tulunsa ba, ba da torokonsa ba a me aka nawaita sanda za a yi aikin. Ana cikin aikin niyyar ta tafi ta fasa ko kuma ta kai zuwa ƙarshe. Sai dai abu wurin Allah ƙara mai yadda yake faɗa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yake da kullun lallawa naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamati yake ku sani ku sahabbaina farkon mutumin da za a fara zartar da hisabi kansa rajulun istada rajulun istada wani mutum ne shahidi ya je daga kalmar Allah difa'an an kalimatin lahi ila nan wa ila zan li kalimatin lahi wa ijlalan laha anan ne aka kai kaga ayyukan zai sai mu ce ne ya dace ko shi za a fara gayyatowa ko shi sai a taho ma ubangiji da shi daga inda yake kawo shi فعرفه فعرف نعمه فعرفها إن كاوتي على رؤوس الخلائق kowa yana ji kowa yana kallo wato filin kiyama ta ci ƙarfin a gayyato ka taron kiyama da hisabi kuma to sai an gama abu wani ma sai zuwa ba ka zo ba to kai ma za ka gani kai ma za ka za ka gana wani za a gana ka sai dai in ka dace iban farko da bikin nan kaba ya kace a kai mu aljanna eh akwai ai akwai malam akwai akwai akwai akwai a yawwa aka tsaye da shi ubangiji Allah ya tuna man ka gani na halitta ka ni ne na baka karfi ni ne na baka iya faɗa da yaki ni na zaɓe ka kaje aikin addini har da mutu eh wannan karfin na wata da na baka ina so ka maimaita mun da shi fa ma adil fiha me da me da me da me ka aika da wannan karfin qala qataltu fika at na yi ta yaƙi don cikin hanyarka na yi ta yaƙi don cikin addininka har dai na kai ga na rasa raina a fagen yaƙi qal Allah ke kazabta innan jami'i tajjar kasabta ƙarya mu a nan ba a mana ƙarya mun gane ƙarya. Walakin na ka ƙatanta kai ne ka yi ka yaƙi cikin sojojin musulunci cikin sojojin musulunci li yuqala don a ce da kai gari o mutum ne mara tsoro da jirgin kuma faɗan kila an riga an faɗa dama niyyarka yabo to ai an yabe ka kuma an kira ni ha kuma amara bihi Allah sai ya bada umarni mala'iku kama shi fasu shi ba ala wajihi sai a jaki akan fuskar hatta ulqiya bin nar a fuskar da ake jansa an kama dugadugar kafarsa kansa ta ƙasa ana jawo shi ta baya ko kallon ma ba a yi balle ma a tausaya masa sai an kai shi ina hatta ulkiya bin nari shahidi ba shahidi yakin addini ba yakin ƙara faɗin ƙasa ba ba yakin neman zaɓe ba yakin la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalan addiniyar ta fashi to duk da an masu jira an kashe shi alama an yi zuru na masa duk da haka dai bai dace ba tun da ya rabu da Allah a yi na aniya. Na biyu ce na biyu da kirasi wa rajulun ta allama ilma wa allamahu wa qara alqur'ana wannan mutum na biyu shi kuma ma ya koyi ilimi ya samu ilimi ya zauna ya karanta ilimi wa qara alqur'ana ya koyi kafin qur'ani kuma wa qara'u ya karanta da fanni ulumu ya ya zauna gaban manya ya koya kuma da ya koya da ya gudu ba ya koyar wajen masu qur'ani ya koya da ya koya da ya gudu ba ya koyar fa utiya bi yadda a tawo da shi yi ubangiji fa arrafahu Allah sai kula mar ni'amahu ni'iman da ya masa na ba ka ilimi fanni kaza ka kware fanni kaza ka gane kaza ka iya kaza duka ni na baka ba rafa sai ya gane eh lalle ubangiji Allah abin da kan zaban nan duk kamin kala Allah ke so kima alimta biha wannan ilmai da na baka cikin wani hanya ta ta mu'amalantar قال تعلمت العلم ناجي مكرنتا يا أبنجي ناجي ilimi. wa'allamtuhu kuma na gane ilimi wa ƙara'atu na yi karatu na koyar fika a cikin addininka da allamtul ilma na nemi ilimi wa allimtuhu na kuma koyar da shi wa ƙara'atu fika alƙur'ana ƙur'ani ma da na samu hajjansa tafsirinsa ishararsa duka da na zo duka na koyar fika dan kai ya Allah. Kol! Ka zafta. Gani dubu idan ara mace ƙarya Ni ba dan ni ba kuma. Abin malamin fanni a ce ƙarya kake. Na yadda ka ka sa shimfiɗa ka zanna al'umma su ta ilimi amma a niyya ƙarya kake yi ba don ni ba ƙarya kake. Walakin naka kawai kai dai ga allamtar ilma kai ka sha wahala kana ta koyar da ilimi liqala don a ce da kai alimon kai ai ba ta man gamu sai kai masani ne wannan niyya ce ka zanna don ita kuma akan da ka mutu Allahu Akbar. jama'a ran ma ya koyar kwazo gwarba malamin fannoni ya koyar kwazo gwarba to amma su rabu da Allah aliyya aliyya to balle Allah ramma Allah ya tashe shi sai da Qur'ani ke izo daya naira da shi kana so ka iya wannan fa ya koyar ba ba ko ko niyya ce ta ba gashi da kai duka niyya ce bai ya samu iyayen yara kuɗin fom ba dama babu su kuɗin fom sai na gaya muku ana wanda yake da karatun addini sai ka zo da kuɗi ka san Allah ka ce masa shi dani dan ba inda Allah ya yi duk musulmi da amma su kuɗi ba ko sai na gaya mana annabi baki gidansa babu su babu garin alƙawari ya aika gun mai huri a samo baki mun faɗa cikin buhari cikin musulun cikin nasa'i ce sun muka muka maraji wanda take ce muku da annabi na haraji wa almajiransa me zai sa a ce neman baki garin alkama a shago mai huri kaga da babu duk wanda zai gaya ma yake maka to ai zamani ne canza ai malaman da ana zuwa musu gona malam akan ya tsare ne su sai in kamar da gona zama kuɗi. Ai ana zuwa gona ne da gaɓoɓi, ma da mu ina lafiyar je gona, amma kuɗi ba. Akwai mutum mai lafiya sai ya kwana sittin bai da naira goma. Ha? Lafiya ba, sai zama akwai. bari ya wani yamar raji a su a kama kalla a yin zamani in ka riga sai a salafi wacce yanzu a cikin gana lalace yanzu kuma zamani ne malamin mu kuma zamani za mu jira ba Allah da manzan Allah kaga an faɗi zamani din ka riga a cikin Qur'ani a sa rigar zamani Allah ramar da ya kori yara mata za ka kulle kafin zosa kuma kika yayin kokokin cikin Qur'ani ba kuma ai da ma iyayen ku da a tambaya to kariya ne a cikin kira tambaya sai da kira kai ne eh mun ba ka ilimi Qur'ani ilimi kika ce Allah a ni ya ubangiji Allah tsakani da Allah na fayar da ku kuma na biya na sani kudin registration kowane yaro goma goma ya da yara kare ko yara hamsin kaga ya ka mutu ba kan ko a libi ba ga su da qur'ani amma an ginda ya mutu katangan karfi wai ba ku yi hakuri makaranci yanzu zai je kusa ba saboda an jarke ba a ni ya ce zanna don neman suna ya kuma wanda ya zanna don neman kuɗi wa za a riga babbatawa na wanda niransa asalan ya zanna zo wannan ba zai yi kuma shi ne bai dama dama in ma malakayin ne in ma malakayin ne to amma da ke Allah ya ce annabi ya ga wani za a gasa shi malama wannan madama mutane tilafi kawai Allah Ubangiji ya ce sannan kuma sai a zo da mutum na uku jama'a shi kuma mutum ne wanda aka ba shi kuɗi Allah tambayin shi na ba ka ni'imar kuɗi na ba ka dukiya na ba kaza kaza kaza yaya kuma sai faɗa ce ni ma ma tarattu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa an faqtu fiha laka ya ubangiji ba wata turba ba ta gwadabe ba wata hanyar da kake so mai dukiya ya sa dukiya a babin taimako ba ta irin wannan hanyar sai da sa dukiya na kuma laka dan kai Allah ya ka zabta kariya kake alhaji wani kariya ajiya wance kina kariya kike eh ka zabta kariya walakin na gaba ka aikata ne li yuqala huwa jawazun don a ce wannan ana akwai kyauta ya ka zo wani gawa ya damka a jika maka wato wannan kudurin ita ce a ran mai wannan sadakan sai za Allah ke masa ƙarya yake kuma shi ma kama shi za a yi a ja fuskarsa a wurga ma wuta sai dai abu huraira shi ya babu wannan karatu ka ɗauka yi wa musulun ka duba kitabun imara babu man qatala lirriya'i was sum'ati istahabba an-nara a mujalladi na uku kai wa muslim shafi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ja hudu shine kuma lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da biyar sannan a ya zo cikin sunanin tirmidhi in ka duba kitabun zuhudi ka buɗe babu ma ja a sirriya'i was sum'ati a tirmidhi shine lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu Tirmidhi da ya kawo a zailin tasa riwayar yake cewa sai manzo Allah ya daga hannu ya bugi cinya na inji Abu Hurairah. Annabi sai da ya sa hannunsa ya buga cinya almajirinsa yake masa mene ya Abu Hurairah ulaika salata awwalu khalqillahi tusiru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Abu Hurairah barin gaya maka wannan da na lissafa ma guda kullum dukkan halittun Allah da su za a fara buɗe azabar ubangiji duk wanda zai je wuta duk zai yi a baya da su za a fara daya mayaki daya malami daya mai dukiya wai aikin ne suka yi tsumbure ko niyya ce ta baci to wallahi tallahi jama'ar musulmi inda duk kai da jinki dan ya kawo farmaki yayi maniyan ka cin gara da zago to aikin nan sunan ka aiki amma Allah ya kuma babu sakamako Allah wani ke kare bayan wani nan marajun ya zo cikin abdunan ta imamu nan na sa'i ta buɗe kitabul jihadi babu man qatala li yuqala fulanun jari'un kuma shi ya bar duniya hijira shekara ɗari uku da uku ne shi wane ne shi imamun nasari mun ta ayata wallahu la yahdi qauman kafirin wancan shekaran jiya mun ce za mu faɗi awwaliya ta hasken ma'aiki haka ne na haka ne to ga sunan ka ɗauki littafin da dama mun lissafa mun ce hasken annabi na nan amma walam yakun hina izin hadhihi al-ashiya abu da mujeran nan babu su Allah bai halitte su ba amma ya halitte hasken manzon Allah lauhu allo allon kudura hasken annabi aka riga yi kafin a yi lau. Kalamu alƙalamin kudura haske annabi aka yi kafin kalamu. Jannatu aljannan da Allah ya gina don ya sa wanda suka fi shi Allah su sa muna ciki an yi hasken annabi kan a yi aljanna. Na rod wuta kurkukun lahira kenan Allah Ubangiji sa ba ma ciki Allah ya halitta hasken manzon Allah kafin ya halitta wuta. Malakul mala'iki daga ɗaya zuwa ma la yuhsa ba a ba mala'ikin da aka yi shi face an yi hasken annabi kafin a yi wala sama'un duk makunnan daga ɗaya zuwa ta bakwai babu saman da ta kai sa'an annabi balle a ce annabi ne ya zo a baya an riga yin a nuraniya mazalla aka riga yi kafin aka yi sama arzu kasa kasa ya haɗa teku tsauni tsandauri kalmanzu duk inda ka kai ana taka ana bi Allah bai kin faɗa wajen ba sai da ya riga ya halitta hasken manzon Allah. Shamsu rana kursu shamsi wanda muke kallon ta tana iya nunar mana da bishiya da iko Allah ya bishiya su nuna tana kuka mana da kaya kuma rana ne take kare mana launin mu na fata. Allah ya hasken annabi kafin ya yi rana. Kamaru akwai wata Allah ya hasken annabi kafin ya yi wata. in son akwai mutum Allah ya yi hasken manzo Allah kafin shi annabi Adamu kuma ma har ayi Hawwa'u sannan a yada zuriyar mutum wala janon Allah bai yi baban aljinu ba shine iblis mal'un shine jan anan iblis halittansa ya tadda an yi hasken manzo wannan sun abubuwa guda goma sha ɗaya to mun kusan damar saƙonmu da dukkan inda ake tafsiri ma za a ji usulubin mu da fa duk an huta ma har ya hanyar magana eh gaya mana inda za mu je mu dan baka fi mu girma shi babu sunan littafin mun riga ku zuwa makaranta kaga da ana haka a da ne an gama littafi to amma mutum ya sa ta a gaba ya ji ka da yawun yanki arba'in bai haɗa ka da littafi ɗaya ba tunda shi imamu ne shi kenan kai da ba imamu ba sau ɗaya ya faɗa kanka kuma yayyayyayyayyayyayyayyay daman kai ka zo ka zo malam idan malami ya gaya ma karatu akwai haƙƙin ka da ya rage shi ne ya gaya maka inda za ka je ko ka duba ko ka sa a duba maka haka ne ba kuma tanki ne aka wannan tarbiyyar muka gini Allah ta sa manyan mu da alkhairi me so ya ƙara ganin wannan ɗauki littafin almawahibul ludunniya waye marubuci almawahibul ludunniya hafizin hadisi ne wanda haddansa ta kai yayi sharhin sayyid bukhari sharhin bukhari daga farko hadisin bukhari na al'amarin dunyaki zuwa hadisin da ya hakama hadisi dubu bakwai da burbuɗi mai wannan littafin ya cancanci ya san abin da Bukhari ya wallafa har ya shar'anci sai da Bukhari ya sa mashi suna menene irshadu sani in ka kace min Buhari cikin kashi 80 wani abu na Buhari in ka kace irshadu sani to malamin nan da ya rawaito haka annabi ya riga ya wannan shi ya shar'anci Buhari kuma ka san dai mu aje tarihu Bukhari mu dauke ka ai mun zamanto wawaye kuma الحافظ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد كان مجانا أبو العباس القسطلاني sunan mai littafi almahin da duniya wanda ya sharha buhari mai suna irshadu tsari shine abul abbas kastalani kuma allah ya kaddara kastalani ya shiga kabari hijira shekara ɗari tara da ishirin da uku masu tarjamansa kafin a faɗi sunansa akan ce muhaddithon ya gwada kenan malamin hadisi mu'arrikhon ya gwada abul abbas al-qasalani nan malamin tarihi ne faqihon ya gwada na cikin fuqaha'u muqri'on kenan gangaren ne na cikin qurra'u me wannan kwaliti ya rubuta ma duniya littafi cewa hasken annabi aka riga yi kafin abubuwan guda goma sha ɗaya in ilimi ne ya fi ka in nagarta ne duniya ta san shi kai yanzu ake ba kusan ma a saki ma a gane ka a unguwan kuma da kuɗin a unguwan munan kama mai tafsirin mata Sabuwar ne mata za ka musu tafsiri ma nan ai ba ai kuma ai ba ai ba za ka samu challenge ba ai sai abin da kai boka ya wuce eh alhamdulillah to amma kun ga wannan malami ya gaya mana cewa an riga haske an riga a shafi annabi kafin ne kafin ayyukan da aka faɗa ne to ba kaɗai wannan littafin ba ga cikin littattafa sharhul hamziya an kawo abin da muka faɗan nan kashful khifa an kawo abin da muka faɗan nan asiratul marbiya an kawo abin da muka faɗan nan da la'ilin nubuwa ta bai haƙi riwaya daga jabir ɗan abdul ansari an kawo abin da muka faɗan nan sannan ya haya binul qattana ya ce wannan hadisi cewa an riga hasken an riga halitta hasken da kafin komi ya ɗan qattana yake sahihun ya haya binul qattana na kaji ne a duniyar hadisi za ka ji ɗan katsana in yi sunkuya ba daman damu gaba gaba. To ya ce sa'a asarin da ya gwada hasken annabi ya girmi lauhu ya girmi kalamu ya girmi damku ya girmi kamaru ya girmi sama'u ya girmi asu ya girmi naru ya girmi jannatu ya girmi irku ya girmi jami sa'a. yankin kaɗai ne yanzu da duk da ya inganta ni bai da wata bayan ji amma ka ce wai ba ilimi ba ne a ƙarya ƙarya in ka ɗauki zafin kasu ɗauki ba buɗe mujallaji na ɗaya shafi ɗari ko da sha biyu za ka kuma gani ko ka ɗauki littafin istihalatul ma'iyya bi zati na shanqiqi shafi ɗari uku da hamsin da uku ko sharhi dalal khairati ta allamatul murabi al-fati za su sake gani ko ka ɗauki tafaritu a hadisi sharhi muwafiq ta dan marzuka daga Ali dan Husaini za ka gani jama'a yanzu muna da dama a ilmanci a karatu mu ce ilimi karatu ya kawo manya sun rubuta hasken annabi aka riga yi kafin mene kafin komai to a gurguje kuma abinda za a dora yanzu shine annabi isa dan maryam alayhi salamu ranar tashin kiyama karatu daga bakin sai ana dan malik Allah kara mai yarda yace haddathani nabiyullahi حدثه نبي الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي yace annabi manzo Allah shi ya gaya min karatun nan in ji Anas yace inni la qa'imun yace Anas in kiyama ta tafi ni manzon ku na je na yi tsaye an kazir ummati ina jira ga yadda al'umma ta za ta falalo ka abu an sirati hankali ya kwanta in ga ta ƙetare in ga ta tsallake zira'i ba ɗaya da ya fata a huta. Ina tsaye ina tona aiki in za a yi Isa ibn Maryama yace Anas ina tona dako sai Isa dan Maryamu a aiko shi daga filin kiyama ya zo bakin zira'i ya tsare. Me aikan هذه الأنبياء قد جاءت يا رسول الله aikan ke nan. Annabi Isa ne aka nazo shi daga farfajiyar kiyama. Wuri ya yi wuri mana. Wuri ya yi wuri ana neman isasshe wanda Allah ya ba ki isa daga isansa. Annabi Isa ya ce ya Rasulallah. Hadihil anbiya wa'annan annabuwa ne, ɓangowa ne, annabuwa ne, ɓangowa ne, duka ƙadda aka ya Rasulallah. Suna filin iyama sun zo ganin ka. Kai! Ba fa annabin da baya gurin gaba da mai. Ba manzon da baya gurin. Duka an zo wajen kwata-kwata tsungurungun gilingi karfin ɗaki. قد جاءتك sun zo maka yadda kuna zo da kukan suna maka kuka au yadda mai ula ko kuma sun gama taruwa ilaika don su yi magana da annabi wani dan annabi wani annabi wani annabi wani mulkan wani su ne suka haɗu suka gane yau wannan ranar ba su iya komi a kai ba za wai da una Allah azza wa jalla na bar su a can damuwa ta yi damuwa suna ta roƙon Allah ranar wannan firgice suna ta addu'a suka ce in zo sun taru suna jira ya to wa in taro yayi taro aka iya fara komai sai an jira wani dan Allah dan annabi alamar girma ce ko kuma alamar raguwa babu annabawa ma na filin kiyama sun yi murabu sun bar ma mai aiki aikinsa sun aiko annabi isa dan maryam ruhul lahi la hawla wala quwwata illa billah wai ba karatun mu na ne yau za mu tsaya shine ne sai maka ka ajiye annabi a gefe ka kama ibadodi to muna masa albishir baka za ka da ina jin ba kai annabawa ba ba wa ibada in zo kun jigila da ko ga kwata to general overall wannan maganan ka ɗauki al-musnad na imamu ahmad bin muhammad bin hanbal mujallaji مسند الإمام أحمد rakamin hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai afuwar mujallabi na uku shafi na ɗari da saba'in da takwas an ji bari mu karara saboda kuskure tsoron kuskure wannan abin da muka faɗa annaba da manzanni sun aiko annabi isa ya je gun annabi ya bayye soki ya zo filin kiyama sun taru suna jiransa suna kuka zuwa gare shi musnad na imam ahmad za ka ɗauka mujalladi na uku za ka ɗauka shafi na ɗari da saba'in da takwas ka huta imamu ahli sunna wal jama'a ke karuwa ita kai tsallan ka je kai ita kai ahli sunna ne ya to to wani imamu ahli sunna wal jama'a ne ya sallama ki lallai annabi ya koya wa anas wannan kuma lallai a kiyama daraja annabi ta kai masa ka ka jama'a musulmi daga yau zuwa gobe da mu kalmata abin da ya yiwu na rakiya da muke cewa wala qad fatalna ba'dan nabiyyin ala ba'din cewa Allah ya ce tilka rusulu fatalna ba'dahum ala ba'din to za Allah kai mu gobe azumi 11 za mu yi marfi ma wannan kuma da mu dauki fanni za mu fara bude baki bibi da maganar fitsariya tsaye shi ma mun yi masa a dashen littattafa za mu zo mu yi ta anan kulla kulla da ƙarfin Allah da darajar manzon Allah babu abin da za mu gaya wa al'umma wajen ta ba mu girma ko ta ba mu kuɗi sai domin mu da ita mu tsira wanda ta Allah ya ta jibi za mu je kan hukumul bauli ka'iman amma gobe za mu muna madina gobe idan annabi sai mun sallallahu alaihi wasallam الله يجد يمن البرد الله يجد يمن البرد الله يجد يمن البرد مثل ولي الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لكن ما لي يقول لي ta mana karatun da aka ji jiya ba wallahi ke ba wallahi karatun da za mu za a sa mana shi ne karatun wani tsalin rabbi arini kai ba su yi mu ta san dama akwai abin nan kwana ɗaya to duk da haka wani tsalin ibrahim nan shi ne da a sa yau ta kenan muna da yassara wanda muka yi jiya ba a ɗauka ba za shi kuma ya kawo ko an yi riba Allah ban ce maka an maimaita na uzairu shi a sake kawaye to Allah maka alfarka nan ce sai a gyara mana sa mana na annabi Ibrahim ya ce a gwada musu ce da ake raya shi ne an saki ko da dama na jiya kuma lafakar ya baka su ba su ya saki bi haka ne Allah ya man ji a yi gaisuwa mutum management Allah maka alfarka Allah sa yi injin bai daina gangar a malayen wani na? Ba kamar albijir ba, to yan bimbi alfi ta samu zama ta kure sikin a kike nan ba an je hamsar kuma sai ka ji zai zage wata katanka ta damu Allah ubangiji ya kara mata buɗi Allah kara wa gidan namu karbo فاتحة مصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنصر الآية كلها. ما له